الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد godiya ta ƙara tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na tajwidi a cikin littafinmu mai albarka littafin hidayatul mustafid fi ahkamit tajwid wallafar babban malami a sheikh muhammadun al-mahmud al-mashhuru bi abirima a karatu wanda ya gabata da taimakon Ubangiji subhanahu wa ta'ala, mun kwana a ƙarƙashin gabar da Malam ya ce, Sahalata lihifizi wal ma'akhazi ala ɗariƙi su'ali wal jawab a nan mawa kwana, wanda a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi daga kan wa zalika ba'a da jam'i kitaban ko? Malam ya ce wa zalika wato wannan littafi da na yi na hidayatul mustafidi kwa ba da jam'i kitaban fi ilmi ta hazibil akhlaq wato bayan na tattala littafi bayan na rubuta littafi wanda yake magana a cikin ilimin gyara tarbiyoyi gyara halaye na mutane tahzibul akhlaq shine kimtsa tadodi ya zamanto mutum yayi at-takhalli daga tadodi waɗanda suke munana ya wafanta daga tadodi waɗanda suke munana sai kuma ya zamanto ta halla bi akhlaqin hasana ya yi ado da halaye waɗanda suke masu kyau to bayan na rubuta littafi wanda yake magana akan ilimi na kimtsa tadodi wa tarbiyatil atfali da kuma tarbiya ta yara ƙanana saboda yara ƙanana ba kowa ake damƙa su a hannun shi ba saboda wani in aka damka yara ƙanana a hannun shi to ha tarbiyarsu za ta gurɓace ne akwai wanda in aka damka ‘ya'yan musulmai a hannun shi ba abin da yake musulunci zai yi ƙoƙari ya cusa ba a cikin zuciyarsu abin da yake faɗa ne da musulunci zai yi ƙoƙari ya cusa shi yasa akwai malaman da ya kamata a ce ana damka wa yara ba kowane malami bane ba kowane ilimi bane din yanda yake da tsada a duniya yake da mahimmanci a duniya za ka ɗauki ɗanka ka ce ka je ka karantar da shi fi bida ya ce amri akwai ilimin da in aka ce wannan makaranta ce amma ba ta musulmai ba ce irin a ce makaranta ce ta kiristoti to wannan ko in ka ɗauki ɗanka tun yana ɗan shekara bakwai ka je ka nasa shi kar ka yi tunanin za a koya mishi ƙalar lahu ƙalar rasulu ne a ce asalin ma za a koya mishi ya za a iya zo shi ya nuna maka cewa kai ba ɗan gargajiya ne sallan nan da kake a masallaci ba ta da tushe kawai iya dai kawai malamanku sun ɗora ku ne akan wahala ka ce yaron aihe ka zo ka raka bani wannan wahalar kuma to kai ka kai shi kuma ka zuba mai makudan kuɗi shi yasa tarbiyatul atfal makaranta ta farko dama ita ce al'ummu mahaifiya ita ce makaranta ta farko duk lokacin da zai zamanto in mutum zai yi aure ba zai kallaci wanda zai aura ba zai kallaci wanda ake zamani to shi mako zai auro zamani ya ka gidan shi hakanan bayan an haifa maka ‘ya'ya mahaifiya ta iya ƙoƙarinta lokacin da za a kai su makaranta lalle adiba makaranta mai kyau adiba makaranta wanda daidai gwargwado ɓangaren addini na musulunci ana iya ƙoƙari ana ana ƙoƙarin kiyayewa doka ta musulunci sannan kuma ana karantar da bawa musulunci amma in ya zama to ka kai ɗanka makarantar da tsakankanin shi da musulunci sai dai kallo sai dai ga ana yi ba kawa ɗanka gatanci ba ko nawa za ka kashe a wannan ɓangaren ba kawa ɗanka gatanci ba ka yi wa ɗanka gatanci shi ne ya fahimci addini wanda shi ne iya gatancin da za ka yi wa ɗanka amma fahimtar duniya wannan daga ba zai fahimce ta ita duniya ai ba kowa bane yake zuwa makaranta a karance ta ai dan abin da yake na yau da gobe ne mutum yana iya gane shi amma addini sai an je an yi karatun shi in ba a karanci addini ba to za a yi ta yi a a matsala amma yanzu dan mutum bai je karanci kasuwanci ba to matsalar shi shi a kai shi ne za ta kare amma inda ya karanci addini ko to addini nan shi zai karantar da shi duniyar wa jam'i risalatan sannan kuma bayan na tattara wata risala wata 'yan littafiya fi ilmai tauhidi wal fiqhi wanda ita kuma wannan risalar ta kunshi waɗannan manya-manyan ilmomi guda biyu ta kunshi ilimi na tauhidi ilimin da zaka san kadaita Allah subhanahu wata'ala da bauta da kuma kadaita ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da biyayya da kuma ilimi na fiqh allazaini huma farda ainin ala kulli mukallafin wato wanda waɗannan ilmomin guda biyu da ilmul tauhid da ilmul fiqh farilla ce wanda take ta aini farilla ce wanda take ta dole akan kowane bawa wanda yake abin dorawa doka a kan shi dukkan bawan da ya zamanto doka ta fara aiki a kan shi wajibi ne a kan shi ya zamanto yana da kwai ilimi na tauhidi wajibi ne a kan shi ya zamanto ya fahimci yadda zai bauta wa Allah ala basirati asna ashtighali bi ta'limil atfal yace to wannan risala ta ilmai tauhidi wal fiqh wanda take kunshe da wannan ilimin guda biyu na rubuta ta ne a tsatsakiyar shagaltuwa ta da karantar da yara ƙanana wato a lokacin da ina karantar da yara ina karantarwa a madarasta to a lokacin nan ne naga akwai buƙatar a ce an yi littafi wanda zai ɗoki ɓangaren nan guda biyu ilimin fiƙihu da ilimin aƙida saboda ya zama to an sa a matsayin muƙarrar ne na makaranta yara a karantar da su aƙida a karantar da su fiƙihu su tashi da aƙida su tashi da fiƙihu ga sai zama to sun tashi da kyau amma yaro an karantar da shi tun yana yaro dama an sa mishi gashi istuwar jo an sa kaza an sa kaza biya ka kallaci maciyar din gabaki ɗaya babu maciyar din musulunci a ciki babu aƙida babu alƙur'ani babu fiƙihu babu hadisi to daga sai da zaka yi da shi ko ka saka mishi a gida ko ka sama mishi malami wanda zai karantar da shi waɗannan maciyar din ba a dasti ifa'i min mu'allimiyyatil maktabi libtida'i ya ce bayan na jingine aiki bayan na bar aiki daga inspection na makaranta wanda take premier ce bayan na daina aiki a nan na nemi istikala na nemi a yafe min yin aiki a wannan guri saboda kasan in mutum ya girma wani lokacin wannan da ake cewa retiratuwa waɗansu ba sa ma kai retirar suke nema a yafe musu karantarwa irin karantarwa ta gwamnati saboda dama kafin ka kai wannan matsayin akwai hudalka da kake yi kai ma a ƙasa kana hudda ya za a yi ya zamanto ka shagaltu da karantar da yara alkur'ani to amma yau wannan shekarar an baka maciyar kaza an baka wacce maciyar ɗin gobe an baka wacce an ce karfe ɗaya za ka kai kana karantarwa kai ko baka saba ba da sauransu ya zama to kayi hudda tun kana karfin jikinka kana jin karfin jikinka kana dan shekara talata aka ɗauke ka ka tsara shekara sha biyar in kai kana karantarwa to ka samu dan abin da zaka gina makaranta wanda kai kuma iya qur'ani zaka dinga karantar da yara da sunnar annabi shikenan bayan ka gaba shikenan kawai gashi bukatun ka dama sun cika da dan kudin ka da sauransu sai ka zo ka dan nemi aiki ka dan nemi ajewar aiki sai a yi haƙuri a yafe maka aiki za ka zauna kai ma gashi kayi gida kayi makaranta kana da markaz da sauransu kana so ka kula da shi to haka magabata suke amma mu a yanzu wani sai ga ya je shi a taƙa'u da amma bai tsina da komai ba bai yi wata hudda wanda bayan an sallame shi daga boko ɗin karantarwa ɗin a gida ba zai raka karantarwa ba in turanci ka karanta zalla to kafin ka je ka attaƙa'ut ka yi ƙoƙari ka samu malami ya karantar da kai koda daga amma zuwa ƙasa da izu biyun nan kana zuwa a taƙawar ka samu kai ma abin da za ka karantar da yara shi ke na dama gidanka ƙato ne sai ka ɗan wani ɗan zaure da sauransu kai ma ka buɗe makaranta ina ce mushe wani ne buɗe makaranta a ce eh me yake koyarwa a ba ta ko komi ne a ce a ce ƙur'ani ne yake karantarwa kuma a zo a ji karatu yana tashi gangariya kaga alhamdulillah khatima za ta zamanto hasana ban gane da kyau to shine yace bayan na nemi a yafe min game da yin aiki daga inspection na abin da ya shafi firemer waftitahi madarasatan khususiyya yace bayan na bude makaranta wanda take mai cin gashin kanta makaranta ta wata kaina to ayin kai makaranta daga ta kanka ya dama sai ka bar wa gwamnati tashi eh sai a kirayi kuma waɗansu fa jama'atu hadhihi risalata sai na tattara wannan littafiyar yana magana lokacin da ya wannan littafin ne din ya bi ta marahil da dama ya karantar a ɓangaren gwamnati ya riƙe waɗansu manasib irin ya zamanto cikin waɗanda ake suke zaune a nan inspection kuma daga ƙarshe ya yi waɗansu littattafai kuma sai buɗe makaranta tashi mai cin gashin kanta sai rubuta wannan littafi min kutubil a immacin mu'awwali alaiha fi haza sha'ani ya ce na tattara wannan littafiyar tawa daga littattafai na shugabanni almu'awwali alaiha wanda ake komawa wajensu in za a sha ruwa a wannan bangaren ake komawa kansu to daga ciki na cicciro wannan littafin nawa kaji adalci na mala to haka ya kamata in za ka yi littafi kar ka ce ba littafin da ka kalla ka gani in ka ce ba littafin da ka karanta ka yi naka to shirme ka yi kenan amma ka ce na karanta littafin malam wanda da na malam wanda da na malam wanda ka zano kamar littafi 200 ko littafi 150 ka ce a cikin wannan littattafan ne ka ciro wannan littafin naka wanda bai huce safa 50 ba kaga lalle za a samu ilimi mai girma a ciki ka karance littafi 200 ka kawo cikin littafi cikin littafi mai safa 50 ka saka shi wanda littafin nan 200 wani safa 200 gare shi wani safa 120 wani safa 100 wani kaza wani kaza sai ga ka cinye tazara mai tsawo ga ɗalibai ka ka musu nesa kusa gane to wannan shine ilimi amma ka ce ai ni ba wani wanda na kwaikwaya littafin nan kawai ni na gani ya kamata a ce na shi ban littafin wani da na karanta na samu fikirar shi ko na karanta littafin wani na samu fikirar shi inda wanda za ga cewa su a yanzu wai su har ma guri suke da wani alfahari na cewa su ba su da malamai aka ji ya ce shi ai ba shi da malami shi ko bai zama wannan mai da kanshi baya ne yake ci baya ne in ka ce ba ka da malami to a ina gani shirme ne za ka karantar warattabtuha ala muqaddimatin wa khamsata ashara faslan wa khatimatin yace na jeranta wannan risala ta wata hidayatul mustafid akan muqaddima wanda ita ce muke karantawa yanzu a akan muqaddima zamu zamu tarra ta muqaddima ta ma haqiqatut tajwid kenan wannan shimfida ce wannan tamhidi ne zamu je muqaddima din akan mukaddima wa khamsata ashara fasalan da kuma fasali ɗaya-ɗaya guda goma sha biyar wa khatimatin da kuma khatima zai rufe maka da abubuwan da ya kamata a ce ka sani a ɓangaren ilimin tajwidi nas'aluhu ta'ala husnal khatimati malam yace muna roƙon ubangiji subhanahu wa ta'ala kyakkyawan ƙarshe Allah ta'ala ya sa mu kyakkyawan ƙarshe wasammaituha hidayatal mustafidi fi ilmi tajwidi yace na ambaci wannan littafin nawa na rada mai suna hidayatal mustafidi wato shiryar da mai neman fa'ida fi ilmi tajwidi a cikin ilimi na tajwidi na kyautata karatun alqur'ani shiryar da mai neman fa'ida cikin ilimi na kyautata karatun alqur'ani litalami zati madarasati tahzib wato wannan littafi da nai na yi shi ne saboda almajirai na makarantar kimtsa tadodi na yara ƙanana madarasatu ta hazibil akhlaq kenan makaranta ta kimtsa tadodi na bayan Allah shirya su su zamanto sun kyau alhamdulillah ya dikumullahu wa yuslihu balakum wato asali wannan littafin da yi shi ba saboda mu yayi ba akwai yan wata makaranta ne madrasatu tahzibil akhlaq yayi littafin saboda a karantar da su tajwidi sai zamanto daga baya akwai bukatar a ce yara ko na ko ina sun san shi sai ya zama an bubbuga shi kuma Allah ta'ala sai ya sa wa abun albarka ya zamanto littafin ya samu karbuwa rajiyan minallahi ina ƙauna daga wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala, Allah ya ja'ala ha kada ya sanya wannan littafiyar wannan risalar ta zamanto matsuruhatan a bar jefawa ce fi zawayal ihmal wato a cikin zawuyoyi na sakaci. Zawiya yanzu da ke bangaren abin da ya shafi harkar zamani ya ya sa mummance da su zawiya da sauransu zawiya shine irin matattara wanda ake karantarwa a ciki irin zaure a ce zawiya ta sheikh ne, zawiya ta sheikh ne. tundu can in ka shiga cikin dajijika ko kuma guraren da har yanzu waɗannan abubuwan ba a bar su ba ana samu in ka je ka ji an ce wannan ita ce zawiyar wani zawiyar sheikh wani ko a ce sheikh wani da hausa kenan irin sa da imam malik a ce shehi maliku shehi yawara to kada Allah ya sa wato wannan risala ta wata fada hannun masu sakaci shine addu'ar da yake kada ya zama to an kai ta makaranta wanda malaman da almajiran kowa daga cikin nafsi nafsi yake kowa ba karatun bane a gaban shi to yana roƙon Allah Allah ya sa littafin shi kada ya faɗa hannun irin waɗannan mutanen wa an yanfa biha kullu dalibin tahsin al-maqal sannan kuma ina roƙon ubangiji subhanahu wata'ala ya amfanar da wannan littafiyar tawa ya amfanar da dukkan ɗalibi wanda yake neman kyautata karanta alƙur'ani kyautata faɗin harufa na alƙur'ani innahu qadirun ala ma yasha'u haƙiƙa ubangiji tabaraka wa ta'ala mai iko ne akan dukkan abin da ya ga dama Allah ta'ala mai iko ne akan abin da yake so wa bil ijabati jadirun sannan kuma ubangiji subhanahu wa ta'ala jadirun bil ijabati ya dace da ya amsa addu'ar bayin shi ya dace da ya amsa roƙon bayin shi ya biya wa bawansa bukata wa inni la arju min al ikhwan malan yace hakika ne ina kauna ina fata daga wajen ƴan uwana bayin Allah ɗaliban ilimi an ya zukuruni su dinga tunani fi ba'd al awqati a shashe daga cikin lokutan su bi salihid da'awati da addu'o'in su waɗanda suke nagari kaji mala Allah ya ji kansa Allah ya gafarta mishi Allah ya haskaka makwancin shi wato wannan juhudi da yayi Allah ta'ala ya sa mizani cikin wato Allah ya sa cikin mizanin hasanat nashi wa mimman ittala ala asratin yace sannan kuma ina kauna ina kauna daga dukkan mutumin da ya tsinkaye akan tintibi wanda zallat bi halqadamu wanda kafafuwa ne suka yi wannan tintiba au hafa bi alƙalamu ko kuma alƙalami ne yi wannan kuskura akwai wato sabaku lisanin akwai kuma kuskuren da kaface take yin shi kuskuren da kaface take yin shi ne kuskure wanda zahiri kuskure ne mutum ya ba wai a wajen rubutu bane aka yi kuskure sabaku kalamin ku shine mutum yana so ya rubuta kaza alƙalami ya riga shi ya rubuta kaza irin an maka tambaya ga abin da kake so ka faɗa amma bakinka ya ci maka albasa da bakinka ya faɗi kaza sai daga baka ka kai kaza ne kake so ka faɗa amma kawai bakin ya riga ya faɗa ya faɗi kaza to ina so dukkan mutumin da ya tsinkaye a cikin wannan littafin akan waɗannan kusakure guda biyu kuskuren da kafa ce ta yi shi a matsayina na ɗalibin ilimi mai karatu mai karantarwa ni ajizi ne tara nake bincika goma ba ya ce to dukkan wanda ya ga kuskure wanda kusuri ne na ilimi na ya kai ga wannan yin kuskura ko kuma ya ga tuntube na alkalami ga yanda ya kamata a ce an rubuta amma kuma sai ya zamanto alkalami ya rubuta kaza an ya dara'a bil hasanati sayyi'ata an ya dara'a sayyi'ata ya tunkuɗe wannan mummuna da ya gani bil hasanati da kyakkyawa ya gyara kaji da malam ho yake sofa ba wai in kaga kuskure a cikin littafin maka ce ba ga irin ta ba kuna ganin shi malami gashi anan ma ya kuskure gashi anan ya kuskure a kuskuren da ka gani shine ka gyara wannan kuskuren da kyakkyawa wannan shine abin da yake magana akai yace fa inna nau'al insan haƙiƙa nau'i na ɗan adam lallama an ya khuluwa an sahawi wan nisyan kaɗan ne ma yake kubuta daga rafkanuwa da kuma mantuwa kaɗan ne mutum yake kubuta daga waɗannan abubuwan guda biyu as-sahaw shine ka rafkana ga yanda ya kamata ka ce amma kuma ka faɗi wani abu irin misali kaga kalma ta ta al'ahmar ba wasali gane kamar da yake cikin hadisin abu zar yana jikin sa musulmi a idza qama ahadukum yusalli ila shay'in yasturuhu minan nasi fa arada shabun fa arada ahadun an yajtada bayna dai falyadfa'ahu wannan cikin bukhari da muslim to hadisin abu zar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce idza qama ahadukum yusalli fa innahu yasturuhu إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل فإن لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقضى صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود قال عبد الله بن الصامد قلت يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر to ganin ka ce min alkalbil ahmar sai ka ce min alkalbil ahmur kana ce al ahmur ya sha bambam da al ahmar gane da kyau saboda al'ahamur jakai kenan al'ahamar ku jan jaki to kaga yanzu as-sahau kana so ka ce al'ahamar din sai ka ce al'ahamur sai daga bayan kana sauraron karatun ka ji wannan gurin kayi kuskure saboda rafkanuwa ko kuma annisiyan mantawa saboda inna ma sumiyal insanu insanan da kasarati nisiyani wato ga waɗansu daga cikin malamai suka waɗa suka ce an ambaci mutum mutum saboda yawan mantuwar shi yanzu za a ga abu ka karanta shi ɗari bisa ɗari ka karanta shi amma wani lokacin iya girma maka sai ka manta to ya ce nau'i na ɗan adam kaɗan ne ma yake kwabuta daga waɗannan guda biyu wa man alƙama a zirahu dukkan wanda ya bayar da uzurrukan shi ya kawo makamai ya ajiye maka to ya kunu ma'azuran yana kasancewa abin amsar uzuri ne inda kiramin nasi a wajen mutanen kirki don mutumin da ya ce maka to ga shi fa shi tara yake bai cika goma ba dama kuma bai ce maka ba littafin shi komai idan ka gani a cikin ɗari bisa ɗari gaskiya ne daidai ne akwai abin da shi ma ya furici da cewa in ka ga kuskure ka karanta wancan littafin ka karanta littafin sai ka haɗo kan littafin shi ka ga wannan kuskure to abinda za ka yi ba wai shacewa ba za ka yi kace duk wanda ya karanta wannan littafin ma ya yi kuskure a goge gurin da kake ganin kuskure ne gyara shi sai ya zama to an huce gurin duk wanda zai zo ya amfana bayan ka kai ma ya samu lada ya ka samu ladan shi to amma in ya zama to mutum baya yi wa malamai uzuri kowane malami ka dauka ce to ai shi ma a littafin shi kaza akwai kuskure shi ma a littafin shi kaza akwai kuskure wancan shi ma za mu iya fitar da akhbana shi a cikin littafinsa to sai ya zama to da karshe ka ce kowa cikin ɗaliban ilimi ya fasa karatun littafi yanzu iya abin da za a karanta kawai a zo ka raka zawa da takarra ka raka rubuta hadisai ana ta rubuta kai da kake masu ne da baka kuskure sai bayan ka kare cikin ɗaliban ka wani zai tashi ya ce malam ka yi ƙarya a nan a jiya ka ce bu kaza ka ce bu kaza shi ba zai ga abu mai girma ba ne saboda kai ma ka saba ka ce malamai sun yi karya zai ce malam kai ma ka yi karya a nan ka ce nikin ya ce eh ya ce a nan a nan kuma shi ma wanda karshe ce malam kai ma ka yi karya a nan da sauransu shi yasa duk idan ya zamanto malami yana so darajar shi da kimarsa ta tabbatu shi ne ya zamanto ya rike daraja da kima ta magabata kamata dinu to danu duk yanda ka mu'amalanci malamai kai ma wata ran za ka zamanto tilka ummatun kada khalat yanda ba kai bane a duniya waɗansu ne suka zo suka huce kai ka zo ka zauna a gurbin su ko to kai ma watalan wani zai zo ya zauna a gurbin ka in kayi abin kirki zai yaba maka in ya zama to tsiya ka shibka to tsiyan na ita zaka girba wallahi alkarim as'alu yace wa as'alu allah alkarim ina roƙon ubangiji subhanahu wata'ala wanda yake mai karamci wa bijahin nabi sallallahu alaihi wa sallama da karimi a tawassalu sannan kuma ina yin tawassuli ina kamun kafa da alfarma ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wanda yake mai karamci ina ga wannan ba a kowace bace ta zo ta a kowace nusuka ta zo bi jahil nabiyar karimi a tawassalu yawwara to wannan waɗansu daga cikin malamai suna ganin haka bai dace ba mutum ya ce yana yin tawassuli da alfarma ta ma'aiki ma'aiki yana da kwai alfarma lalle haka ne yana da kwai alja to amma ba a yin tawassuli da shi mun gane da kyau to amma cikin malamai akwai waɗanda suka halatta akwai wanda suka halatta masala ce wanda suke khilafiya cikin malamai na musulunci akwai waɗanda suka halatta akwai kuma waɗanda suke gana hakan ɗin wato tawassuli ana yin shi ne da ɗaya daga cikin abubuwa guda uku ma bil amali salihi yamma an yi tawassal al insanu bi ismin min asma'illahi ta'ala aw sifatin min sifatihi ko kuma yayi tawassuli da addu'ar mutumin kirki mun gane da kyau wanda yake da rai yawa ina ga waɗannan sune guda uku wanda aka yi aka yi ittifaqi akan su to yin tawassuli da alfarma ta ma'aiki ya halatta ko bai halatta ba wannan mahallu khilafin ne tsakankanin malamai na musulunci mun gane to ina roƙon ubangiji subhanahu wata'ala al yaj'alaha khalisatan liwajhihil karim wato ya sanya wannan littafiyar tawa ya sanya wannan risala ta hidayatul mustafid ta zamanto an yi ta ne saboda neman yardar shi shi kadai saboda neman huskar shi shi kadai ubangiji subhanahu wata'ala wa sababan lil fawzi bi jannatin na'im sannan kuma ya zamanto sababi ne na rabauta ga samun gidajen aljanna wanda take ta ni'ima wa yanfa'a biha nafa al'amim sannan kuma ubangiji tabaraka wa ta'ala ya amfanar annafa al'amima amfanarwa wanda take gamammiya wanda ta shafi manyan ɗalibai na ilimi da ƙasa da ƙanana da kuma tsakatsakiya akwai wato annafa al'amim shine wanda duk wani wanda zai biyo ta bangaren tajwidi sai ya bi ta littafin shi shine annafu amin in dai mutum ya iya karatun tajwidi da riwayan hafsu kuma ya san ilmu at-tajwidi wato nazariyan to ya bi ta littafin akwai wani wanda zaka ji in yana karatun tajwidi zaka ji komai yana fita tak tak amma ya ka tambaye shi ma haqiqatu tajwidi lugatan waslan zai ce bai san ma abin da kake nufi ce shi iya wannan kawai talaki aka mishi haka ya tashi da shi amma in dai ya san shi a ilmance to za ka ji ya ce ya karanta hidayatul mustafid kaga wannan annafa al'amim ne kenan amfani wanda ya gangama kowa da kowa cikin ɗaliban ilimi kullaman talaqaha shine ya amfanar da wannan littafin nawa annafa al'amima amfani wanda yake gamamme kullaman talaqaha dukkan wanda ya amshi wannan littafin bi qalbin salimin da zuciya wanda take warkakkiya daga hasada da zuciya wanda take warkakkiya daga algushu saboda akwai wanda zai karanta littafi na malami ba da zuciya mai kyau yake karanta shi ba wani yana karanta littafi ne na malami kawai da niyyar ya ci gyaran shi shi yasa waɗansu za a ga suna karatu amma kuma ba sa fahimta wani ya ɗauko littafin malami wanda ya mutu tun nan da shekara ɗari biyar da suka huce amma shi abin da yake so kawai din inda ya ga malamin na ya kuskure ja layi zai ga ya karance littafin gabaki daya amma in ka tambaye shi da me da me ka fa'idantu da shi zai ce ni ba dan in fa'idantu ba da shi na karanta dan fi da kusakuren shi na karanta kun ma san abubuwan da yayi masu kyau a ciki to akwai wanda shi kuma za ka ga cewa yana kallon abin ne da zuciya mai kyau gurin da wannan malami yayi ba daidai ba a matsayina na dan adam ajizi ba ma'asumi ba lalle duk yanda ɗan adam ya kai a karatu ba wani malami inda malami ne ko ba wani malami din yanda ya kai a karatu a ce ba zai yi kuskure ba al'imamul kisayi babban malami ne a ɓangaren luga shakundum ne a ɓangaren ƙur'ani shakundum ne yana da kira'a wata rana yana sallah a matsayin shi na limami sai ya ce la'allahum yarji'ina gane da kyau la'allahum yarji'in ana gani babu la'allahum yarji'ina a qur'ani sai la'allahum yarji'una to saboda a matsayin shi na babban ƙari bayan an gama sallah harunan rashid ya ce wa ayyu ƙira'atin hadihi ya kisa'i ce malin kisa'i wannan kuma wata sabuwar ƙira'a ce ita ba ƙira'a ba ce ya ce kuskure ne ya ce kuskure ne ya ce ƙadi ya asurul jawad ya ce in girman doki ma wata lantin tibe yake ya ce ta yau nima kuskure ne ne kama saboda shi ke saye a lokacin da ya ce la'allahun yarji ina tunaninsu wata ƙira'a ce ya zo da ita su kuma ba ƙura ubarin da nasu gyara mishi da suka ja bakin su ya kyale to kai da ka iya hausu in ka ji mutum ya ce walar ka ce a wal ard za ka ce ana cikin sallah ai ya kare sai ya ce maka to warshi ce nake jahili da baka san ba warshi ka san wani kamshi gyara to shi ma ya tashi zai gyara maka baya daga maka kafa sai ya ce warshi ce nake jahili kai da baka san warshi ba ku je ku yi karatu da ku da kuke so ku ci gyaran mutum wata rana yana karanta kuliya a yi alkashiruna ya rikice a cikinta imamul kisa'i fa wanda ƙur'ani in kaji ana cewa ahlul ƙur'ani idan ka ganshi kaga ƙur'ani to haka yake amma a suratul kashirun ya rikice wanda wannan yake nuni akan cewa dan adam mahama balaga min ilmi la yakhlu min zalal din yanda ka kai a ilimi baka kubuta daga kuskure in ka ce ba ka kuskure to ba ka yi rubutu ba inda za ka yi rubutu ko za ka yi karatu dole a samu kuskurenka to lokacin da aka samu kuskurenka a matsayinka na ɗan adam ajizi idan aka nabahantar da kai to ka amshe shi da hannu biyu ka jara in kuma bayan ranka ne sai a jara shi mun gane da kyau to amma ya zaman to mutum yana ɗaukar littafi ya karanta ko ya saurari karatun mutum kawai saboda ya fitar da kusakurai imma na nahau imma na balaga in ma na kaza in ma na kaza kawai kullum shi dai kawai magana da yake so shine in ya fito ya hau kan minbari kawai tattaki malam wani al-yawm khutbatuna satakunu haula shaykh fulan eh yau khutbar ba za ta kasance a bangaren malam wani ne malam wani za mu tattauna akan shi ya zo shi da jarima kaza al-jarimatul kubra allati la kaza kaza kaza kaza to ina ga magarkar ka al-jarimatul kubra kai ma za a je kuma kanka a ci aljari mutul kubura kai yana gani sai an kawo ma kubura din da yawa wa yanfa'ani biha yawma la yanfa'u malun wala banun sannan kuma ina roƙon ubangiji subhanahu wata'ala ya amfanar da ni biha da wannan littafiyar ya amfanar da ni da wannan littafiyar da na rubuta yawma la yanfa'u malun wala banun a ranar da dukiya da 'ya'ya ba sa amfani illa man atallaha bi qalbin salimin face dai wanda ya je wa ubangiji subhanahu wata'ala da zuciya warkakkiya daga shirka da zuciya kubutacciya daga shirka da zuciya warkakkiya daga bid'a wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ubangiji subhanahu wata'ala ya isar mana ma dalla da abun dogaro idan ya zamanto shine Allah wala haula wala quwwata babu juyawa daga sabon Allah illa billahi face sai da taimakon Allah wala quwwata babu karfi akan yi wa ubangiji subhanahu wata'ala biyayya illa billahi face sai da tawfi'i na Allah al-ali wanda yake madaukakin sarki al-azimi wanda yake mai girma wa sallallahu wa sallama Allah ya dadan tsira da aminci ala sayyidina Muhammadin abu sa shugaban mu annabi Muhammad wa ala alihi da kuma alayensa wa sahabihi da sahabbansa wannan shine karshen wannan shimhuda da malayi a karatu na gaba insha Allah ta'ala za mu tashi akan wato muqaddima ta malam wanda zai tattauna akan masaloli guda uku abinda muka yi daidai Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu lada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك